أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a yau 27 ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 20 da takwas kenan ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2022 to a yau allah ya nuna muna darasin da aka fara a wannan wuri gidan jami'an tsaro ko kuma ce kwamfani allah ya nuna muna an kai karshen wannan karatu yau lafiya to a matsayina na ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi da suke a ƙasar nijar muna daga cikin masu gabatar da wa'azi da da'awa da nasiha gwargwadon abinda allah ya sanar da mu kuma daga farko ni aka so in gabatar da wannan karatun to amma saboda yanayi na ayyuka ba su ba da dama muka yi kokari aka samu 'yan uwa waɗanda sun zo sun gabatar da karatu muna fatan allah ya amfanar da mu duniya da lahira da abin da suka karanta da abin da muka karanta sannan kuma wannan ba shi ne ƙarshen alaƙa tsakaninmu da ku ba daga lokaci zuwa lokaci yana yiwa a samu tattaunawa kan waɗansu abubuwa da suke da muhimmanci na rayuwarmu ta yau da gobe to ba zan tsawaita dogon magana ba ina son zan tattauna ne akan abu guda biyu amma zan yi musu shimfiɗa kuma da abu biyu zan tattauna akan abu biyu zan yi musu shimfiɗa biyu wato matsalolin da duniya take cikinsu tun daga duniya tun zamanin annabi adamu har a yi kiyama akwai problem biyu su ne dan adam ke fama da su problem biyu su ne matsalar duk duniya dukkan ji wata matsala ta taso a duniya wadda ta wuce da wadda akwai yanzu da wadda za a yi tushenta abu biyu ne in kun ka ji wani abu wanda ba su to karkashin su yake to amma dole sai mun yi shimfiɗa shi ne cewa a tsari na ilimi na duniya ko na addini ko wanda ba na addini ba akwai abubuwa guda tara in ka san su to gane inda za a bai da wuya gare ka kan duk abin da kake yi duk aikin da kake yi duk karatun da za ka yi duk abin da za ka yi ya shafi ma'aikata ne ya shafi gidanka ne ya shafi alaƙaƙa ne da mutanen gari da ma'aikata da wane ne ko ma mene ne waɗanda abubuwa guda tara a duk duniya da su ne ake aiki shi yasa suna da muhimmanci ko da yaushe muke yawan kawo su saboda wuri ne na ma'ilimta kuma wannan karatun ba mu san inda zai tsaya ba akwai abubuwa guda shidda lokacin da za a baka tem ko mu ce maudu'i ko ko kana da wani tam da kake son ka yi bincike kan shi to akwai question tambaya guda shidda da su ya kamata ka fara in dai har ka fara da waɗannan abubuwa guda shidda to duk abin da yake da alaƙa da wannan abin da izinin Allah za ka iya samun shi cikin sauƙi mu riƙe da kyau abu na farko shi ne abin da suke kira da larabci na farko dai sunayensu as'ilatu sitta lizzaka tambayoyi ne guda shidda waɗanda da su ɗan adam ake gane kaifin hankalin shi da basira shi da ilimin shi na farko man da larabci in an ka ce man wane ne ki ki en français da ingilishi kuma who w-h-o lokacin da ake son a yi magana kan abu in ɗan adam ne ko kuma abin da yake da alaƙa da ɗan adam hiye da guda tunda muna da mutum muna da farti-farti ya haɗa mutane da dama muna da kwamfanyi-kwamfanyi ta haɗa mutane da dama muna da lakol lakol ta haɗa mutane da dama ko mu ce boko ko ba haka ba to muna son musan man wane ne wannan mutumin namiji ne mace ce tsoho ne yaro ne babba ne karami ne ma'aikaci ne waye shi tun daga nan karatu zai fara mun fahimci wannan da kyau ko na biyu sai ma ma shine kuwa menene wannan abu ko kuma menene wannan aiki duk dan adam in ana son a san shi yanzu wannan man din da kuke gani duk wata personality da tattaba shahara a duniya cikin man ne za a karatunta dan nan zaka samu hidden personality dubu nawa a duniya in ana son ai karatunsu waɗanda sun kai fice a ilimi waɗanda sun kai fice a jagoranci waɗanda sun kai fice a ilimin addini a fizik a shimi a ilimin tsaro a tiyori a wane ne a wane ne guda in ka ɗauka ya shekari sharshi sifofi ma mine ne to ita kowa ɗin nan a larabci tana iya ɗauka abu biyu shine sifofi duk ɗan adam yana da sifa sifofin ɗan adam kala biyu ne akwai sifa ta ɗan adam ta halitta wadda bai da zaɓi cikinta dogo gajere hori baƙi ɗan ƙabila kaza wannan duk bai da tasiri game da rayuwar ɗan adam don bai da zaɓi lokacin da Allah zai yi shi babu wanda Allah ya shawara da shi a wace ƙasa zan yi ka dogo zan yi ka gajere zan yi ka cikin fami kaza zan yi ka ko ƙabila kaza Allah bai shawara da kowa ba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ما sai sifa ta ɗan adam ta aikin da yake aikatawa to wannan ita ce take da muhimmanci game da aza ɗan adam bisa ga sikeli na ƙima ko rashin ƙima mi ka faɗa mi ka aikata mine ne aikinka yau ƙasashen da suka ci gaba babban abin da suke kallo a duniya shine aikin mutum yau babban abin da ya sa kasashen da ba su cewa ba a duniya ba ba su ci gaba in ba sun canza ba shine ba ruwansu da aikin mutum lokacin da za ka yi maɗan adam hukumci kasancewa shi fari ko baƙi ko ɗan ƙabila kaza ko ɗan fami kaza ko dogo ko gajere ko mace ko namiji don saboda waɗanda abubuwa kawai kai mai hukunci ka yi shirme basu ba shi ya zaɓe wannan ba amma ya za a yi a yi maɗan adam hukunci ya zama tuni da shi mi ya aikata in ya aikata alheri sai mu ba shi sifa ta gari in ya aikata aiki ba mai kyau ba sai mu ba shi sifa mummuna nan za mu yi kalifiyan shi ma kuma tana iya ɗaukar wani abu wanda ba ɗan adam ba abinda bai da hankali ya za a yi ici dukan shi ina son in yi dukan wani liver littafi littafi kamar dan adam ne yana da abubuwa da dama misali dan adam yana da act de naissance ranar da aka haife shi ko littafi ma za a rubuta maka rana kaza an ka haife shi dan adam yana da suna ko da suna littafi na da suna dan adam yana da speciality ko da speciality abin da yake bayani kan shi ko yake aiki to littafi ma da speciality don akwai littafin fizik akwai littafin shimi akwai littafin addini akwai littafin dahuwa na tuwo akwai ku babu hatu akwai littafi mai kyau akwai littafi wanda bai da kyau akwai dan adam mai kyau akwai dan adam wanda bai da kyau akwai mutumin da ba a san suna ne ba har yanzu akwai littafin da har yanzu a duniya ba a san suna ne ba to wannan na ba ku misali ne in kana son kai incin kan wani abu inshores shi kuma za ka iya bincike kan shi ta fuskar ka san menene shi tanar da ake ɗauko watan da ya shafi waɗansu abubuwa da speciality sai abu na uku kenan aina don abin da ake tattauna a kan shi a ina ne yake mutum ne ƙabila ce fami ce miye sifofinta ta gari ce ba ta gari ba ce to aina a ina take sai a yi lokalizanta a duniya tunda muna da kwantinan guda biyar in an karkasa su yanzu cikin tsarin duniya sun ka ce kwantinan guda takwas da sun ka ƙara wani kwantinan american sun dara shi biyu akwai america latin akwai america anglo-saxon akwai afrik akwai kuma angulti australi wane ne sun dai rarraba to yanzu lokacin da ake son aiki kan wani abu a san wuri dole za a yi lokalizan wani kwantinan ne in an samu kwantinan to cikin kwantinan kin nan wani yanki ne gabas ko yamma afrik del est afrik del west in an ka samu afrik del west wani peyi sai a yi cikin peyi cikin peyi kin wata jaha sai a yi cikin jaha cikin jahar wani gari sai a zo garin cikin garin sai a zo ina sai a zo cikin unguwa cikin unguwar a ina ne sai a samu a gida ko a masallaci ko abu sai a yi lokacin shi tak da shi ne turawa sun kaɗuka sai sun kayo google suka yi map ta duniya yadda ake lokalizan wuri a duniya kina yana son yanzu in yi dukan wani mutum ya kamata in san a ina ne ya rayu abu na gaba sai mun kawo man mun kawo ma tun da ma ita ce kuwa ko what shi kuma aina where ko kuma u en français sai na hudu shine mata a wani lokaci when kan en français an dangare kuma when wani lokaci ne in kana son kai etu kan abu ka san shi da kyau wani lokaci ne Allah ya ba mu lokaci lokaci kala uku ne lokacin da ya wuce da lokacin da ake yanzu da lokacin da zai zo tarihi shi yake cirkin abin da ya wuce yanzu kuma jurnalista da mutanen yanzu suna eci da akan rayuwa vi quotidien sannan masana masu experience suna tunanin menene ake hasashen zai zo gaba to in ba karanta baya ba ba za ka san yanzu da kyau ba shi yasa babban matsalar afirka ba ruwanmu da baya ya muka rayu ya magabatanmu suka rayu kowa da wani babu ruwa ne sai dai in problem ya taso ba sai da a yi a wani wani shi ba shi yasa masanin tarihi suna da muhimmanci to in ka yi lokalizan lokaci shi yasa yanzu in an faɗi wani abu in kana son ka gane da gaske ne yanzu yanzu abin nan ya faru ko bai faru ba a faɗa muna wace shekara ne paske Allah ya ba ɗan adam ilimin gyara lokaci yadda ake lokalizan lokaci ko yadda ake division lokaci bari mu ce division na farko shekara shekara tana da wata goma sha biyu kowane wata yana da kwana talatin kowane yini yana da awa ashirin da hudu kowace awa tana da mi tana da minti sittin kowane minti yana da mi yana da second sittin kowane second yana da mi ciyars nawa 60 ko 60 ne ko 100 60 ko 100 to kun ga haka ake iya tantance lokaci an ba mu ilimi inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard an wada lokalizin musulunci duk ya karanta da daga abubuwa to shikenan bari mu aje don a gurguje ne lokacin mu yana tafiya sai mu je zuwa ga abu na hudu na abin ko na biyar kenan kaifa idan da za a baka tan dubu kun san tan dubu suna tada hankali ko a ce an ba mutum maudu'i dubu to in ka ɗauko kaifa za ka taimaka maka yaya ne abu ya faru yaya ne abu ya faru shi kenan da ka aza wagga tambaya to yanzu kana samun karatu yaya aka yi abu kaza ya faru yaya zan karanta ilimi kaza yaya zan warware matsala kaza yaya zan je gari kaza sannan na shida kaifa shine how ko kuma koma en français sai kuma na shida shine limaza don mi pourquoi why an anglais wannan wayakin ita ce ke ba ɗan adam ilimi na sanin fahimtar abubuwa a rayuwar shi gaba daya inda yau an baka tam 100 an ka ce a ɗauko kawai limaza don mi don mi don mi don mi don mi don mi don mi don mi shi ke kana samu don mi wane ya zo don mi wane bai zo ba don mi wane ya yi dariya don mi wane ya yi kaza don mi wane bai yi kaza ba action dubu ɗari in an baka in ka aza wannan yanzu kana samun karatu kan shi to waɗanda ke siyon guda shidda dukkan na duniya cikinsu ne suke farawa shi yasa da 'yan jarida da jujoji da malamai masu karatun addini da kuma hatta da tsari na ilimi na yaƙi na duniya akan wannan ne aka gina shi kuma 'yan jarida da su suke aiki juj da su yake aiki yanzu sai a gane ina da aka rusa to tun da yake muna cikin jami'an tsaro bari mu ba da misali da abin da yake da alaƙa da tsaro ko akwai wani babban soja a ƙasar misra lokacin da misra ta yi yaƙi a 1975 yaƙi na biyu da suka yi da ita da wato isra'ila wani marishal ne shine wato jami'in tsaro na biyu na ƙasar misra mai ba da izini a lokacin da aka yi wannan yaƙi ya rubuta mani sunan littafin yaumiyatul haq to na mace sunan mutumin ko marishal ibrahim ne wani abu haka yanzu lokacin da ake son a yi yaƙi abu na farko wanda za mu aza za mu ɗauko man wa za mu yaƙa shi ne abu tambaya ta farko sai mun san wa za mu yaƙa wannan wanda za mu yaƙan nan cikin man za mu iya gane sifofin shi in an ce za a yaƙi ƙasa for example ai ba mutum guda za a yaƙa ba ko to za a san a san adadin jami'an tsaronta wannan abu na farko ke na biyu ma sifofinsu mutane ne waɗanda sun samu wato formation mai kyau ko ko ranke-ranke na saboda ana kallon wata ƙasa sojan ta guda a lissahin tsarin duniya ya fi soja ɗari na wata ƙasa ko ba ka nan bane ko a je wannan jami'an tsaro tsohi masu experience ba a su da yara shi yasa kullun in ana yaƙi waɗanda ake son a kashe manya waɗanda sun san tera dalilin da ya sa nato sun ka liƙe bironsu a afghanistan saboda wani sojan afghanistan ya zo ya bude ma manya-manyan jinoro wuta ya kashe su wanda ya mai da aikin baya dole sun ka rike biro sun ka mai da shi turai saboda general guda irin experience din da yake iya bayarwa ba ai kaɗan ba ce asara ce mai yawa shi yasa turai in mailimci ya mutu sai a ce bibliotheque ta ƙone afirka in mailimci mutu sai a ce why mun huta hato ɗabi'o'in mu to yanzu mun samu ma sifofin wannan ƙasa daga cikin sifofinta waɗanne makamai ta yi tattali makaman kowace ƙasa a duniya kala biyu ne makaman da take gwadin tana da su a zahiri da makaman da suke koyi babban abin da hitler ya zagi sojojin shi da shi su ne ss ajin security sun yaudare shi wasu lokacin da zai kai mara shahari yana tunanin ya san kashi 90 cikin 100 na makamansu sai da yaƙi ya kai moscow sai ya ga wasu makamai waɗanda bai taɓa sa tsammanin su ba ya zarge su ya ce sun yaudare shi alharbu khuda ana khida yaƙi ɗan yaudara ne to yanzu sifa tana da kyau tunda wanda za ka yaƙa in ka san ya fi ƙarfinka kana kai mai hari an ka ce yaƙi in ya fi ƙarfinka kamar da shiru wasa lokacin da yaƙi ya ɓarke tsakanin eritrea da ethiopia farko eritrea suna jin daɗi suna shiga an ka bar su amma da ethiopia ta bar su sun ka shigo daga baya da aka kore su su da kansu sun ka nemi don allah a sana sai abu na uku aina idan za a kai hariwa za a kai ma hari shi yasa muggan kasashe in za su kai hari irin sistem na su itlar wuri uku ne ake so duk ƙasa in ana son a cinta da yaƙi da gaugawa wuri uku ake bukata na farko a yi ƙoƙari a kai hari a wurin da gwamnati take ajiye abinci saboda abinci yana daga cikin abin da ke sawar 'yan ƙasa su iya jure ma yaƙi abinci yana daga cikin abin da ke sawar 'yan ƙasa afuwa na saman da kira na manta ya haƙuri abinci wanda gwamnati take ajiya a wuraren aji abinci irin su opvn idan akwai shi gwamnati tana iya jure mai yaki amma in babu shi an riga an kona waɗannan wuraren 'yan ƙasa ba su iya siforti ba za su iya jure ma wahala ba wuri na biyu wanda ake kai hari shine ina ne ƙasa take aje makamanta rumbun yaki shi yasa babban abin da yasa isra'ila ta ci nasara akan ƙasashen larabawa lagar da sijur da ake faɗa shine sun bar jiragensu na yaƙi ga hili da tattai ta kai musu hari ta kone jiragensu sai suka ce su mai da martani ta shirya shi yasa yanzu ƙasashen da suka ci gaba aeroport na jiragen yaƙi cikin ƙarƙashin ƙasa na ake yi shi in yaƙi ya tashi sai kaga an buɗe kawai kana ganin jirage suna fita to aina ke wuri na uku wanda ake kan hari shi ne dalle zofito manya-manyan likitoci na ƙasa a kashe su wani lokaci a kai hari kai tsaye yanzu kuma da suke jin tsoron majalisar ɗinkin duniya da wane ne sai a tura ajan sekrai ss sai su je sai su halbe manya-manyan likitoci na ƙasa to duk ƙasar da an kai ma hakacinta da yaƙi mai da waya babu tu yaƙi bai yi babu kayan yaƙi an ƙona su yanzu kuma tuhon ma yanzu sun maida shi hadda na zamani tunda akwai wuraren da ƙasa take samun ruwa akwai da take samun wuta sai a yi bambardin su suna tare da tuwo ga kufiyu babu, babu wuta babu ruwa babu tuwo an kashe likitoci an ƙona wuraren rungun yaƙi me ya saura sai mika wuya su, su, su, su metar kenan eh? saranda abu na gaba bayan mun samu aina sai mu samu mata a wani lokaci babban abin da ke sawar a ci nasara ga makiyi shine a kai mishi hari lokacin da ba a zata shi yasa wannan yaƙi da aka yi tsakanin isra'ila da misra a minnatsansu sun kains babban abin da yasa misra ta samu nasara wancan ƙasashen larabawa ne gaba ɗai cikin kwana shida isra'ila ta rinjaye su amma wanga misra ita kadai ce ta yi kusan cin nasara akan isra'ila sai da turawa suka shiga me yasa saboda sun zabi lokacin da ya kamata su kai hari shine ranar da isra'ila take biki na sallah ranar nan ana na ana yawon jur na independence jur da kaza wanda lokaci sun ji daɗi sai aka tura su zuji suka je bakin plov bakin ruwa suna wanka na ƙasar misra sojan isra'ila sai da ya haka suna dibawa da jimel da mina nan suna ganin sojojin misra na nan na wanka bakin plov suka ce a shi kenan lahiyar yau 14 misra ta hito ta yi ilan a nan sukin cewa zaman lahiya tsakaninsu da isra'ila babu shi ko da sun ka ji haka sai suka zamura bat yaƙi ya faru shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa muna wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha masu kan hari da asuba saboda duk jami'in tsaro na duniya lokacin da kwana shike rinjaye shi shine lokacin asuba duk barayin duniya masu sata musamman cikin azumi sun hi sosai lokacin asuba ne an yi kiyamul lail an kare ko ko an yi sallar abin nan asuba an dawo an kwanta wannan lokaci duk mutumin da bai liƙi gidan shi bai saka bai da wuya saboda kwana ya riga ya cika shi yasa babban lokacin da aka son sojoji su zan cikin shirin kota kwana shine lokacin da asuba ta yi kusa zakara na kuka jaki na kuka minti ɗai kwana ya swace ka an ƙari shi yasa wannan lokaci sentinel an yi kula da su su ba haɗin nan baban zaka ba da su ba kyautu mata sai kaifa ya za a kai hari harin ƙasa akwai sojojin ƙasa harin sama akwai arme delaya harin ruwa akwai suma sojoji na masu kan hari ta ruwa sannan kuma e kaifa ya za mu kai musu hari da wani makami paske kowane yaki farkon yaki akwai makamin da za a aiki da shi tsakiyar yaki akwai makamin da za a aiki da shi ƙarshen yaki akwai makamin da za a aiki da shi lokacin da amerika ta ci wuya ga hannun japan ta rasa yadda za ta yi yaki shi ƙari sai da an ka kai iyakar tika-tika duk sun ka tabbatar da saman tairan an yi ƙarfinsu sannan sun kai ikilizan armor kiliya hiroshima daga nan zagasaki wannan abu kaifa ya za mu kai hari yana da muhimmanci sojojin sama ƙasa sojojin ruwa wane ne wane ne shina daga cikin yadda ake tunani yadda za a kai harin harin za a kai shi kote guda ko kote biyu ko kote uku ko kote hudu wannan abubuwa ne sai abu na ƙarshe limaza don mi za mu kai musu haƙi don mu zalunce su ko don mu kare kanmu ko don sun zalunce mu kun san yakin duniya akwai kwas da ake basu na hayaniya irin su italar su ce wai kasar alban ta zama to kasa ce ba ta da faɗi ya kamata ta ƙara faɗi haka kawai kwas na ƙarya mu a ƙa'idanmu wanda biya hana muna addinin mu ya ci gaba shine an ka ce kanmu ya dare shi amma yanzu duk yaƙe da aka yi na duniya sun na hayaniya ne an zo an ce sadam yana da armin nukiliyar an yi an ƙare an kashe sadam har yanzu ba mu ga komi ba ƙariya an zo an ce 'yan afghanistan kaza ne sun ɗaure mu ta'addanci gindi an yi yaƙi an ƙare amma mai musu kasashensu kuma har yanzu kuma ƙariya sai a zo kasashenmu na afirka da na musulmi sai a ce muna tada hankali hankalin ba muka tada mu da mu duk bindigar da ɗan afirka iya duniya inda ka wuce waɗanda kayan yaƙi na da kibiya mashi yan sanda da wani abu bindiga halbata ruga ta gari amma sai ga shiwo muna da armatri sophisticated sun yadu da kuɗi waɗanda ba mu da su a ƙasashenmu don allah wai yi waɗanda makamai kuma kawo waɗanda kuɗi shi sa abin da ya shafi ta'addanci a afirka da za a yi tambaya biyu da duk wani mugu ya fito gari wa ya kawo makaman da ake aiki da su wa yake ba da kudin da ake gudanar da wannan aiki a hidon da su gari limaza don mu yaki yaki in akwai dalilai waɗanda sun ka cancanta a yi shi a yi shi in babu ta allah a daina karece karece a zo ana kokarin a ce mutane 'yan ta'adda ne don a canza musu gwamnati don a kawo musu waɗanda za su zama to wakilan waɗansu ƙasashe shi ne duk abin da ake bukata babban abin da ke sa bature yana yaki a duniya abu uku ne duk ƙarya ce ake duk wani abu da kuke ana faɗi abu uku ne ita turai mutum uku ne a ita tun daga colonization har bisa yau suna annan ba canzawa sun kai ba mutum na farko dan siyasar turai mai jagorancin turai da suna da sarakai yanzu an canzawa akwai president inda babu president akwai premier minister in an bar sarki suna son dole shugaban kasar turai shi zai ba na wata kasa umarni in ka kiya su yaƙe ka yau shi shugaban wata kasa zai ce ma shugaban wata kasa ya bar kasa wani irin hankali na ga ɗaukar wannan a ce dole dole sai saddam ya bar iraki saboda bush bai sun shi zama na asar kai kasar gaba ta kuma kwantinan din gaba na kuma ba tsarin ku guda ba ba yaren ku guda ba ba kabilar ku guda ba iraki ba jiha bace cikin amerika to duk me za ka cewa ka bashi umarni da wani dalili to le politician na turai babban abin da suke so shine su ne za su ci gaba da ba da umarni a duniya su ne mutum na farko abu na biyu sai masu addinin turai turai kasa ce mai addini na kiristanci a can da an ka zo an ka watso iblis sun haɗa kai suna son su taho su ma a zaka a kaɗa 'yan afirka cikin kiristanci da sauran tsare-tsaren su yanzu kuma da addinin ma nasu sun ka guje shi kiristancin bai da ƙarfi yanzu suna son waɗannan sabin ide ideology na kafirci namiji ya aure namiji mace ta aure mace yanzu suna son a watso su nan kasashen sai abu na uku shi ne kamfunan turai da 'yan kasuwar turai suna da bukata arzikin kasashen afirka da larabawa ya za a yi a kwashe ganima waɗanda tun can da suna sun kataho shi yasa premier minister na belgic lokacin da zai turo pasteur na belgic su zo afirka ya ce musu tobe hatta ku yi wa'azinku an baka ku taɓa ikoyi ɗin ku haramta giya ta afirka burkutu amma duk ku haramta wiski sai ka diba cikin intanet ba dubu hudu ba to waɗanda abubuwa guda shidda duk abin da kake ciki na rayuwa za su guda shidda in baka tantance su da kyau ba kakkai sake kai magana kan abu yanzu kana shiga cikin hatsari in kuwa musulmi lokaci ya tafi sai akwai abubuwa guda uku waɗanda su ko ana kiransu as'ilatu salasa littaqwi duk aikin da an kai duniya in an yi risir in ba a yi risir ba tambaya uku ake bukata ko kuma kowane uku ake son asali na farko kuriki addafi motif intention addafi anniya ƙarhin niyya sai a auna shi kwambiyar fursa nawa gare shi cikin ɗin na biyu abinda suka kira almahara experience al'ilm ilimi kan abu na uku azzarf azzarfu asalin shi kamar hali ko wuri ko zamani amma suna amfani da shi yanzu kuma azzarf kamar envelope inda ake sa wasiƙa to halin da ake ciki la situation l'état wadda ake ciki duk aiki na duniya ko nawa ne ne in ka ji an ce an samu matsala cikin uku bincika kuma in kana son ka yi aiki in kana son ka yi nasara cikin uku ɗin gaduwa hannu for example a niyya sanin abu da kuma halin da ake ciki bari ba ka misali bari ba da misali tun da yanzu da muna zancen jami'an tsaro yanzu ana son a yaƙi waɗansu mutane to muna son mu sani za mu ci nasara ko ba za mu ci nasara ba tsarin soji dun na duniya in za a ɗauka in ba yanzu ba ban sani ba wanga ba abin da bane abin da iyaka sani ne nake magana soja kala biyu ne duk duniya akwai soja volunteer akwai soja désigné soja volunteer da désigné volunteer mutumin da ya kawo kanshi ya ce shi yana son aikin soja désigné kuma wanda kamo shi an kai shi na ayyana ta to in yaki ya ɓaci soja volantar ake so dalili kuma shi suna yake son yayi ba ruwan shi da wani salar ko wani abu in dai yayi wani abu na mazakuta duniya ta san shi na zarunta to shi bukata sai ta biya amma da zinye wani lokaci bai damu da aikin ba can ba a rasa ba in ya shiga ya ga amfanin shi yana iya ya jure to niyya kenan yasa duk aikin da za a yi duniya in dai ba a nemi masu son aikin ba an yi aikin banza shine problem kinmu an Africa yau waɗanda su ba su da niyya aiki su ake son a sa gaba cikin aiki kenan ko ƙarya ta muka ba mu tashi aiki ba wanda yake son yayi aiki nake da niyya aiki ba a bashi mai zuwa shi kwana yayi wanda ya ga dama wanda gaba ta aiki shi lalace shi aka bashi gona ka kusan ba a tashi aiki ba abu na biyu sai almahara experience duk wanda mutum yake son aiki in bai iya shi ba to sai a koya mai hashi iya akwai mutane da suna son aiki amma ba su iya ba to a koya musu to tana yawan mutum na so amma bai iya ba to in bai iya ba in an kai shi shirmi za a yi banna za a yi shi yasa tsakanin jagora na yaƙi da matasa sai ne duhi shi komandan mai ba da izini matsayin experience yake su kuma matasa matsayin alkuwa suke aliyya ƙarhi shi in ba da su ba bai iya aiki su in ba da shi ba ba su kai labari da sama ta rena ƙasa ko ƙasa ta rena san babu aiki dole tare na ake tafiya ya faɗa da zuciya guda saboda ya san abin da ku sani ba da kwana in an ka tada shi an ka ce akwai matsala wuri kaza cewa ɗaya da yi a taɓa kaza in babu shi aiki bai su ko waɗancan ɗin in babu suwa zai yi aikin shi ya mafanci al'amarin da kyau sai abbar hali ana so a kai hali babban abin da ya cuta mai itilar lokacin da an kai yakin duniya na biyu abbar yaƙi da ya zo lokacin sanyi an kwatanta mai an ce mai sanyi ya yi kusa zai shigo rasha moscow ka a kai har yanzu a kewaye su dai a bar su har zuwa lokaci na gaba saboda sanyin ya yi tsanani kuma su sun saba da sanyin sojojin shi su saba da wannan sanin ba amma italar saboda yana ganin ya yaƙi ya yi ta cin ƙasashe sai ce kawai a yi ya ƙi yarda da shawarar da masu shawarar suka bashi ƙarshe da aka je shi a sanadiyar faɗuwar fitilar a moscow ga shi shi na ganin moscow an ka zo sanyi ya zo man da ke cikin jiragen shi da sauran egwa-egwa ya zan kankara sojojin rasha sun ka hito suka ƙwace sauran abubuwa fitilar sanadiyar faɗo shi kenan daga nan ya fara samun rushin to don haka duk abu ka auna halin da za a yi na farko in za a yi aiki a nemi waɗanda adda niyyayyen aiki na biyu kuma a san sun iya aikin suna da experience na uku ka a sa su aiki lokacin da bai dace ba in zahi yayi yawa wani aiki bai yiwuwa in sanyi yayi yawa wani aiki bai yiwuwa in mutum na cikin wani hali na rayuwa ba a sashi aiki yau an turo mutum uba ne ya mutu ko uwa ta mutu kuma ana son a ta yi wani aiki kan a sashi ba su kena cikin shi mai mutuwa ko kun fi da shi kufe da mutum ba to waɗanda abubuwa guda uku cikin kowane kwanci suna shiga magana ta ƙarshe yanzu na kuma za a fara karatu don haka shi wanga rijimin shi za a yi shi ne abu biyu waɗanda su ne problemkin duniya problemkin duniya abu biyu al-ma'lum da al-mashhur al-ma'lum ismul maf'ul ne da larabci shine abinda an ka sani shine daga cikin siyagul umum a wajen malaman usulul fiqh da al-mashhur al-majhul shine abinda ba sani ba duk matsalar mutanen duniya gaba ɗaya da kuka jiya duk wata matsala da kuka ji wallahi abin da ne dan adam ko ya zamanto jahili ko ya zamanto masani in jahili ne yana buƙatar sani in masani ne yana buƙatar ya hana kanshi da son rai shi yasa wanda ya kowa duk duniya shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da allah yana son ya nuna wannan mutumin shiryayye ne sai ya kore mai waɗanda ciwo guda biyu allah ce wan najmi idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa allah ce ma dalla sahibukum annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bace ba domin jahili shi ke bacewa bai san hanya ba ko ba ka bai halaka ba kuma ba yanzu ba da hawa baya magana kan son rai ba wai ya sani bane ya take sani to duk matsalar mutanen duniya gaba ɗai daga jahilci sai kuma son rai to jahilci yana bukata a sani yau mummunan fahimta muna tunanin mun sani ba mu sani ba ita ce duk matsalar mu yau afirka yau duk tawayen da kun kaga ana yi da boren da kun kaga ana yi da waɗanda ake ba kuɗi suna ta da ƙayar bai suke zakkuwa suna iddi'a'in jihadi suna kashe mutane an kware su ne ta fuskar jahilci don ba su fahimci addinin ba ka zo masallaci ana sallar asuba ka tara muka ce kayan jihadi sallar asuba cikin musulmi mai karamin imani ga samun sallar asuba duk ina ka hare suke wannan ya kamata mu fahimci shi da yawan mutane mu kuma yanka ce jahilci ba shine mutumin da waye karatu ba ya iya karantawa no wanda ya fahimci karatu da yawan mutane sun je makarantar addini sun yi karatu amma ba su gane karatu ba shi yasa suke shirya wa'azin da suka sai ya cutar da musulunci ya tayar da bala'i domin ana ganin su mallamai amma ba su gane ba jahilai ne da yawan intellectual na afirka sun yi karatun amma jahilai ne saboda sun koyi faransai ko angile amma ba su iya kritiken nasara ba sun iya kritiken allah don ka iya faransai ba shi ne akana da ilimi ba don ka iya angile ba shi ne akana da ilimi ba shin ka gane cewa bature dan adam ne irin kai na ayyun kuskure yau da yawan intellectual kin mummunan turanci sun karanta faransai bai aure su kritiken turawa ga sunan yau da yawan aikinmu da makarantunmu duka matsalanmu mafi yawancin ayyukanmu ga murinta yana muka isa gagara yau in kata university university da wasu institute institute an afirka da komi diplom na muke nema mu iya faransai ya za mu yi mu amfana da ilimin ya za mu yi mu kawo ci gaba a kasashenmu ya za mu yi mu yi kritiken da bature ya za mu rage mu kara mun kasa hatta da jiri waɗanda ake cewa sun karanta shari'a sai su ɗauko dokar turai su kawo ta nan ga shi mata kwaskwari ba mu bar zancen mata addini kuma ko ba addini ba kayan ai zancen wannan shin ya za a ɗauko dokar wata al'umma addini ba guda ba yare ba guda ba yanki ba guda ba tunani ba guda ba kuma a ɗauko wannan doka a kawo kuma a ce wai za a yi aiki da ita annafai wani irin tunani na ya za ka ɗauko tsarin siyasar wata ƙasa ka kawo ma al'umma ka ba tare da ka fuskanci bambanci tsakanin al'umma da al'umma yau hatta da ingila ka sai ka duba kundin shari'a na ingila da na scotland ba ɗai ba ne duk da yake kuma scotland cikin ingila take mi yasa su suna da tunani mi yasa yau a america user united states of america tsarin jihohinsu wani abu halatta na a wata jiha wata jiha haram na ya an kai su suka gane wannan mugun gane ba sai ka ɗauko wani abu wanda bai yiwuwa ka zaka ka kawo shi kace mutane su yi aiki da shi kai da kanka ba kai karatu ba jahili kace dan da kana da ilimi da wani abu ka san wallahi bai yiwuwa kasar ka ya za ka gama ƙasar da kowa ya san ƙofar gida ne yana da nimero ya san komi da ake bukata da ƙasar da in kattar da mutane an kattar bai mutum yau shi an ƙahe ka sai ce ana ruwan sama da an ƙahe ga sunan sunaye kuna gani ya iya wani irin tunani ne ga afirka to dole na sai mun rinka kallon al'ummominmu mun tafi daidai tare da su to jahilci ba shi ne kai ba wai a'a mutumin da bai iya karantawa ba ba shi kadai ne jahili mm mutumin da bai fahimci al'amari ba shine jahili ko da kayi lakol ko da ka je kayi karatun addini ko larabci ko faransai ko agli duk hayaniya ce in dai baka gane ba yadda za a aiki da abu na biyu sai son rai da yawan mutane sun yi karatun sun san gaskiya amma ba su son binta to waɗanda sun yi jahili bala'i don shi jahili in ya gane yana iya dawowa amma mai ilimi in ya gane ya ƙi aiki da ilimin shi to shi na bala'i malami ya san gaskiya ga shi nan shi na ɗarmi makari ya gindi har gidan tele da gidan radio ke shiga intellectual african sun tai sun yi karatu sun gane sharrin da ake shirya ma al'ummominsu amma saboda kwaɗai suna nan suna bin turawa ana ta hallaka al'ummominsu sun san abin da yake faruwa wannan shi ne bala'in da muke fama da shi shi yasa ciwon duniya mutum biyu jahili wanda bai fahimci abu ba tana yiwa yana ganin ya gane bai gane ba ko kuma mai ilimin da ya gane bai son aiki da ilimin shi saboda kwaɗan duniya kuma tarkon duniya uku na in ka ƙetare sosai na hudu da sun zan liƙe karatu saboda lokaci ya tafi tarkon duniya uku na duk mutum na duniya in ya ƙetare waɗanda tarko uku wallahi tana yawa shiri su zai yi nasara duk abinda ka tunkara abu uku kai hattara da su in ka ketare su to wallahi in ka gaba ka kai ba mutuwa kai sunansu almimatul arba'a mimatul arba'a larabci akwai wani harfi da ake ce ma mim m to katar m mimatul arba'a mimun hudu ne su ne tarkon duniya gaba ɗaya kaf in ka ƙetare su za ka yi risir in baka ƙetare su ba yanzu kana faɗi more su ko na ce muku da bakin waɗansu mai tsaya a faɗi waɗanka na farko almansib almansib annarab da swadun ne shi ne matsayi da ka ga mutum da son girma da kwaɗan girma alamun halaka sun bayyana gare shi yau babban abin da yasa ake hallaka kasashen afirka da kasashen larabawa kwaɗan tabbata bisa ga matsayin da kake ka yarda ka zamna shekara 40-50 don dai a ci gaba da hallaka kasashenka da 'yan ƙasarka da arzikin ƙasarka duk mai kwaɗan matsayi alamun halaka sun bayyana gari shi don yana iya ba da komi don ya rike matsayin shi abu na biyu almar kuɗi da kaga mutum da kudin kudi an kare ba wai ba a son kudi bane kuma matsayi ba wai ba a son shi bane a'a kai ya zamanto ta hanyar matsayin kwadan shi zai sa a tuta maka a tuta ma al'ummarka don Allah ya sa son son girma cikin dan adam زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الخيل المسومة دوكي موندا أنكي ما قوام على مسوكة كناية عن الملك نيم ملكي amma mulki matsayin da zai sa a cutar da ni a cutar da al'umma ta ban ga amfanin shi ba a duniya na biyu almal kuɗi lalle da kuɗi ake gudanar da rayuwa amma don saboda kuɗin abin duniya bai dace ka sai da mutuncinka da imaninka ba karuwa abin da yasa ta sai da mutuncinta babban abin da mace take kimarta shine al'aurata amma saboda kuɗi sai ta je ta sai da mutuncinta yau 'yan afirka matasa hatta majiya ƙarfi waɗanda suna iya soja suna iya jandarma suna iya noma suna iya dako suna iya kowane aiki yau gashi nan suna zuwa suna ba da duburar suture ana luwaɗi da su ana ba su ero shi ya sanzu ƙatta masu kush sun yi yawa ƙato bai iya kashi kwaɗan kuɗi duk mutumin daga kwaɗan kuɗi babu mutum mallami na nan shi na kwaɗan kuɗin turawa da kuɗin da za a hiddo fatawa ta haram shi halatta ta ga shi nan yau kuna ganin mallamai in suna fatawa dariya ɗaya kan mallan shi na jin tsoron masu kuɗi saboda jiran kuɗin zakka mallan shi na jin tsoron shi faɗi gaskiya shi na jin tsoron shekara ta kewayo ba a kawo abin da aka saba kawo ba kwaɗai duk mutumin da adda kuɗin kuɗi duniya bai kai labari shi yasa Allah ya gama malaman bani Isra'ila wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kan ku sai da ayoyi na da wani abu na kadan dan kadan duk abinda za a baka duniya gaba ɗaya kam in ka sai da ayoyin Allah da shi dan kadan na dan wahalar dadin duniya yankewa shi kai kuma yana yiwa a baka baka ci baka mutu amma wahalar lahira ba ta da iyaka almal kenan mun samu mimun ta farko almansib mimun ta biyu almal kuɗi ko abin duniya ko mota ko gida a baka kai dai yau ga shi nan mallamai suna son irin motar da ministar ga shiga irin ta suka son shiga yadda ministar yake kwana cikin kilim haka mallam yake son shiga na cikin kilim yadda ministar yake sa geznar haka mallam yake sa geznar in Allah ya baka ba laifi bane ta hanyar halat amma ka ce sai ka yi fito kai da kamata ka nuna gudun duniya ko da kana da kai da zaka shiga gaba wajen nuna son duniya abu na uku mimun ta uku almar'a mace mai kyau duk mutumin da ka ganin shi bayan mata shi ba ka da mutum mata masu kyau sun hin armuni kiliyar bala'i suna sun kasa kasashen ba su ci gaba duk wanda aka cewa wata tsiyana yau gidan shi da yashin gida ne an kare da shi sai shi ɗauki decision mata kai ta warware ita ta ga jagorancin al'umma ba suna ba wai shi da bala'in ka zamna mata kai take adama doka alamun halaka ce ba ka albarka ɗayan ka masu albarka zai aka ba su albarka ku nemi iyayenmu ƙauye wannan ba mun ce mutum shi azabtar da mata sai ba ko ko duk abin da ta kudi kashi dauka ba ta muke nufi ba amma yau da yawan mutane ne ne halaka su halaka su ne akwai wani shugaban kasa na Central Africa ana kiran shi Bokasa Bokasa shi na a shugaban kasar da adda hulla ta diamond ko shugaban kasar Amerika bai ita kuma Bokasa kujera gare shi ta zinariya da shi da matar shi kuma an yi shaho na zinariya da ya tashi zai barin kasa tai sai da ya akwati bakwai na zinariya ya gudu ya tafi faransa ya zama yau da gobe da gobe talauci sai da ya kai duk arzikin da gare shi a faransa ya kare ya dawo cikin central africa ya zama malamin coci ya yi wa'azi har ya mutu ko gida bai da sai da an ka taimaka an kai mai gida don haka duniya ba babin da ba yi ba su mabutu sai sai ko duk bala'in da sun ka cikin duniya maroka ya mutu sai da ya koma kilo 36 mace ba wai ba a son mace ba amma kwaɗan mata alamun halaka ne shi yasa duk wanda ka gane shi da ya ga waccan hankalin shi yana fir fir ƙarya sheri sun yi ɗari ba sheri ba ne sharri ne to mutumin da ke da kwaɗan mata wallahi wallahi ba mutum ba ne kwaɗai na mace mace mai kyau duk suna sun ka cancan da ƙasashen ba wanda ka isa kawo mata ta burki amma yana isa kawo kowa burki shi yasa ma in kana son ka ci nasara a kansu yanzu ka gyara matarsa da kyau in dai ka gyara da matar shi to shi ke da magana ta ƙari sai ki madam vir du même le vir abinda matar shi ta kaso wallahi ko Allah shi ne ya kaso to in ka ga mutum ba ruwa ne da girma ba ruwa ne da kuɗi ba ruwa ne da matsayi ba ruwa ne da mace mai kyau in dai za a taɓa mutuncin shi da addinin shi da imanin shi to mimun guda ta yi mai saura shi ne almautu wallahi sai dai a kashe shi in ka ga mutum duk abin da ya sayo ake hallaka mu ne ne wanga wanda an kaga shi na da kwadan matsayi a ce mai ka zamna president diran tut stabi ko a yi maka wani deje ko a yi maka wani kaza ko a yi maka wani kaza wanda adda kudin kuɗi a baka euro a baka dolar a bude ma kont a yi maka kaza a yi maka kaza wanda adda kudin mata masu kyau a duba a gani yadda za a yi a samu mai wanda za ta ɗauka hankalin shi yadda an ka ba blaise kamfaure ya su ufe don ya kashe toma sankara waɗanda abubuwa ba ku yi suke ba in gaggawa waɗanda uku ka ƙetare su wallahi akwai alamun za ka kai labari to aiki samu yawwa musulmi gajiya ta yi yawa kuma murya ta hara nauyi amma dai mun ɗan samu wani abu da mun kaɗan basuwa insha Allah ta'ala kuma muna tare da ku mun ji daɗi kwarai da gaske ma da ku kukan nemi a gabatar da karatu illa dai muna son kusancewa duk wanda ya ce aikin Allah zai yi kuma duk wanda ga son yayi rusiyar a rayuwa sai ya wahala kar ku damu da karamcin waɗanda suke son a yi aikin amma yau da gobe ita ke sawa a ci nasara kuma kar ku damu da cewa a'a waɗansu ba sa so in ba su fahimci inda aka sama gaba bane amma yau da gobe Allah na isa wasu gadi kuma aikin Allah masu aikin Allah suna shi dan shi da su za a gani yan kaɗan kuma su ake son a samu baraka tsakankanin su dan haka sai kun kan bakan ku nan ya kamata in dakanta abinda muka faɗa ya zama tuni ne Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina godiya Allah ya saka kai malam Allah kuma ya ba mu da amfani da abin da aka ga mana ya ba duk kuma abin da yake bi da amfani Allah ya tsare mu daga shi saboda lokaci ya yi anan da ya kamata mu dakata sai dai muna godiya da musamman wanda yake zuwa kodayaushe yana ɗauko mu baya gajiya baya makara kodayaushe muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa cikin mizanin sanatu sannan da dukkan yan uwa da suka taimaka wanda muka sani da wanda mu sani ba da masu tsayawa su saurari karatu dukkan muna fatan Allah ya sa a cikin mizanin sanatu Allah ya karɓa ikon ya sa muna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gafara mana a wannan wata. Amin. Allah kuma ya nuna mana shekara mai zuwa muna masu koshin lafiya. Amin. Da nan za mu dakata wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.